shi yana kallon ka kai ba ka kallon sa innahum yarawnahum min haythu la tarawnahum kada kai ga ya gaban ka kada kai ga ya gaban ka wallahi bayanin nan na karatu da ake faɗa ba za ka iya yi ba na biyu kuma tun lokacin fatiha bai ba za ka yi fatiha idan kai ba mai karatu ba ne ake binka bashi da rana in kai ka ce ba za ka fita ba ɗanka zai fita ya ce kai na ubanka babanka yana ina yana gida ce me yasa baya hutu aka ce yayi zai hutu ya biya mu kuɗin mu mana sai a tuza ɗanka maganar da ba zai iya rama ba in ya faɗa ma akan ɗanka za ta kwaɓe rana ba daɗi sai dare ya yi rana ya faɗi nan gaba kuma saboda masu bayanka ba sa ganinka sai ka dinga ɗan duddukawa kana zuwa biyan bukatan mai bayi ba ranar da ya tsana kamar ranar juma'a ba ya san mai bayi ranar juma'a ya zo saboda kar ya gamu da mai binsa bayi ya a masallacin juma'a wai ya hajji da fakarawo wani masaki ne amma yi a gansa sujini ne ba haji bane wallahi mai baya gunsa zuwa juma'a kurkuku ne ka duba daɗin sallan juma'a ba za ka iya ba sai ka yi alwala sai ta ware sai ka yi sai ta ware kana nan ka sa kunne a hankali in ka ji liman yana kuɗi ba ya yi zaman farko a kuɗi ba ya yi na biyu an ce sahu a lokacin ma ba za ka ƙarasa masallaci ba in ma mai ƙoƙarin ne kai daga yin ce assalamu alaikum ko ba za ka jira addu'a ba don za a iya kama ka sai da kai sauri ka dawo to wannan ne kaɗan muke gaya muku to bayi ma jama'a yanzu mun dai daga bayin ma da muka sani jama'a har an koma cin kuɗin ruwa jama'ar annabi muhammadu yanzu mai cin kuɗin ruwa mai cin kuɗin ruwa anya zai je lahira in ya je lahira me zai gaya allah Allah madaukakin sarki ya haramta ba ya ja mana ya yi na'am na'am wa hallallahu ya yi wannan ya
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
duk da mun bar baya mun bar raguwa a baya ba kyau ba kyau annabi ya faɗa ƙaryan zamani annabi ya ce kowa zai ci kuɗin ruwa haka annabi ya faɗa kowa aka ce rasulullah kowa zai ci kuɗin ruwa aka ce iman aka ce to me dalili ai annabi ya ce wanda bai ci ba ma ƙuran abin zai taɓa shi yanzu ga an yi ga harkar komai banki eh, transfer banki draft banki draft check banki eh, mutumin da zai sai kudin wayansa ma a banki kayawa ma a banki gyara kafar ka eh, kowa ku kwantar da kafanku ba ku ga da mutane suke yi ne yawa kowa komai ya koma a banki jama'a yanzu ana haka kaga mun yi ga gurin kenan sai dai ka karɓi kuɗi a gun wannan ka tura wannan a wannan to sai a yi ta tuba amma dai gaskiya ka yi ƙoƙari ka kiyaye kuɗin ruwa interest ka kiyaye shi ba da kyau don gaskiya kana cikin wannan halin ka je lahira fa ba ma tsugunni ba ma gudun zama ba gun tsugun noma a lahira babu yi mai yiwu abin da yanzu a nan karkaran kaga duk wani abin da muke magana yanzu aka ce gawa ne ya kwanta da mahaifiyarsa shekara ɗari za a manta to bai kai kuɗin ruwan ba ka ce ya kudin ruwa ya huwan nan bala'i kobo ɗaya na ruwa ya huwan nan bala'i to ya za in Allah ya za hakan ya faru a garinku da wanda Allah ya jarrabe da wanda zai ɗauka ya addu'a shi ma bai bada kudin ruwan ayyar Allah ya shirye shi wanda kaga yana yi karka masa mummunan fata kai addu'a ka ce Allah ya shirye yi kai da baka yin ma ka ji tsoron kanka farkon ka sani ba ka san ƙaryan ba haka ake mai bayarwan Allah ya shirye yi mai karban Allah ya shirye yi ai ta addu'a abin da muke faɗa ba kyau ne ba kyau wayannan hanyoyi ne wanda lahira ganin mutum ma zai zama aiki su Allah ya gane da mu ku yi ta addu'a na farko dai rayuwa kar ku yi da bashi eh mutum ya kiyaye na biyu bayi kuma kar ya zama ta bala'i in ya zama na kudin ruwa bayi ya zama bala'i kuma ƙananan bayi wanda kana ga gun Allah ba komai bane babba ne wani bayin sukari wanda ka karba da a gurin bayan nusa baka biya ba ko bayan irin sukarin nan da yake kullawa a na kwabo bibiyo a takardar nan ka biya yi ko goro na naira hamsin ko na sittin ko agun babar ma ko agun babana da irin wannan in ka tana kamiyar karaje da hilahira ba daɗi ko ban gudu ka kai masa wani gyara da kekensa baka biya yi ba ka manta kuma har kana da lokaci ya ƙure ko irin zamanin da ake a tsangaya kafe ko ko baka biya ba na kubo biyu da ɗan sukari na kubo ɗaya ka zuba ko tsala ko fanke wannan duk suna nan a lahira a rabu abin Allah Allah ba zai manta ba ana nan za a je a tabbatar da shi kai ta mamaki ka ce ya aka yi haka ce ya aka yi haka kai dai kai ya kai haka kai ya aka ya kai kai haka ka manta kana zaune kai abin da kai ga dama ka karbi bayin karago ka karbi bayin me to gaskiya yanzu ka tana ka biya eh kara je ranan da dukiya baya amfani yau wala yanfa malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya Allah da zuciya tsarkake ke in an je gurin lahira an je lahira ku iya daina amfani babu to iya za muke gaya muku inda dama ai gyara kan lokaci ya kure jama'a lokaci ya zo tun duniya tana asuba ta je azhar ta je la'asar ta je karfe biyar da rabi yanzu kaɗan ya rage rana ya faɗi ke za in dai da gyama dai in dai za a hirya a hirya Allah dai ya hirya eh mu ne dai abin yake kan mu shi kam ya gama shi eh mu dai mu dan kinsa kuma damar tana nan yanzu ne daman in an je lahira ba dama a duniya ake da daman a lahira maganan ada ko mo ba zai yiwa kalla bi ma taraktu kalla inna haka da mutum wa qa'iluha wa min wara'in barzakun la yawmi yub'asu da ka je kabari an sa hijabi an tsare ba daman zuwa duniya sai dai a biya da kayan ladan kan ya kare a dau zanubin wani a dinga narka ma a dinga narka ma lahira ba kamar duniya bane yanzu a duniya an kama ka an daure ka baka da kuɗi za a iya sakin ka bakin ka burzunan shekara shida shekara bakwai sai a barka to lahira ba wannan in ka je lahira sai a ce to wane duk kayan ladan nan naka ka ce ina wane sai a ce gaskiya ne alhakin ka ba yawa ka ce barai haka ne a ce to amma ka ce to wane ai sai a dan tsakuri ladan naka sai a bashi da haka da haka sai a karasa ladan naka ya kare abin da za a waiwaya a gani sai alhaki sai a ce wani ka coci wani ba ya ce abin da zan biya babu sai a ce alhakinsa za a dan lifta maka ai sai a ɗauko alhakinsa a lafta yi akan alhakinka eh sai a sake ɗauko wani alhakin a lafta akan alhakinka yi alahira ba maganan ba ka da shi in ana biya da lada a biya in ba lada a ɗau alhakin wancan a jibga maka abin da ba ku tsammani a lahira ba ko wani zai zama bala'i kaga ka je bakin irin ina irin ramin birki din nan ba kwa ramin birki ba to irin ramin birki ne idan ka je zaka sare kasa ko ko bulo to in wani yayi birki ya gama yana da dan ragon kasan sa bai ma fitar a ramin ba to in ka kara naka lahira sai ka biya wannan kasan ko kuma da ka zo wani ya dauke da amalanke ya tafi sai dan bar guntu kaɗan akan nasan ka sara naka a lahira sai an ware za a ware nasa a kan naka kowa mutum ya je jeji zai yi ciyawa ya yi ciyawa ya yi ciyawa ya ɗauke ga wani ɗan gundun ciyawa kai kuma jejin da gajen ciyawa kai ɗaya za ka yi to kai ɗayan kaɗan ya gaza yi kuma wancan mutumin ya bar ɗan guntu kaɗan haka wanda bai ɗaure ba ka haɗa da naka sai an ware sai an ware yi a lahira kuma da damuna a gonanka sai gonanka ya zamanto Allah cikin ikonsa ga gonan wani nan da ya yi shuka gonanka a gangare ne aka yi ruwan farko sai ya ɗauki irin naka gaba ɗaya irin nasa yana zuwa irin ya kwatsa ba sai bari a gonanka ba dama ri ɗaya shuka kai kuma haɗi ka shuka sai ya ɗauki irin ya kai gonanka sai ya bari daga nan da damuna ya fita gurin a gonanka ka shuka haɗi ga riɗi ka ce ikon Allah kai dai ka san ba riɗin ka wani to wani alahira za a ware masa ko baka ware a nan ba can za a ware ai ba naka bane ba naka ba ne kuma gona ne na wani ka karɓa aro da ka karɓa gonan dama ba rahiri ɗiyai bana daga ta aka ce an baka gyaran gonan da ka gyara sai ka je wani garin bulaguro kafin ka zo an yi ruwan farko kana zuwa sai ka gari ɗiya fita a gonan to ba fa naka ba ne na wanda ba rai baka aro ne sai ka je ka same wani eh gonan nan da ka ara min ba rawan na amfani kai riɗi to gaskiya riɗi sun fito kuma ni ban shuka ba na bane riɗinka ne na bare ya fito yanzu ya za a yi a ce to na ara ma gona ya ce to ka ara min amma ridin ba na bane yanzu ya yanka in ya ce ka je ka sassabe kar ka ce ina so kurin ka sassabe idan ya ce a wannan irin da ya fito na baka to anan ne ya zama halak sai ka yi amfani da shi ina fata ka fahimta kana tafiya kana tafiya kana tafiya a hanya ka ɗau ba ni labarin kuka ko ciyawa sai gajiya ya kama ka da ka gaji nan ƙarangiya nan ƙarangiya sai ga gonan wani nan a gonan wani hike na gaje bari zauna nan gonan dan huta yana da inuwa ka zauna to akwai sa kai a lahira dan inuwan ba naka bane ko bai yadda ka zauna a inuwansa ba shi yasa duk mutumin da abuwa ne ba yana bin wani bawan Allah bashi da aka zo gurinsa ana tsakiyar rana sai aka ce alaga ta malam shiga tsakanin wannan katangan fa yace na waye na wane yace a ina bin sa bayi ba yadda zan shiga katangan katangan abin nan inuwan katangan zai in na shiga airan ce ya jawo ya jawo amfani ai wallahi kin shiga inuwan wanda yake bi bayi ai inuwa wannan na mutum kan shafa lahira da sakayya inuwa ma wanda ba naka bare ma uwa uba kana tafiya ka kari dangan mutum ka face majina da karansa ai wannan sunansa ma lahu da wala quwata mm lahu da wala quwata barantana kuma kaya ma nauyi kana zuwa ga gonan dawon mutum sai kai yagi wannan ganyen dawon biyar koyi da sai kai gammo da shi dan ka kawo gonan ka gida to alahira akwai bala'i ko zaniya ne yake tafiya idan yayi sharaf daya sharaf daya in yayi na dawa ko na haɗi da za ka ɗaure saniyan a gurin ba zai biya wannan ba ko ɗaure shi kai kamar wa mai gonan ba za ka biya shi ba domin yi ba saniyan ne bukatarsa ba geransa yake so kai kuma ka bata masa geransa ba inda za ka nemi mafita sai dai ya biyarsa to kun ga lahira nauyin ba da kowa ya ɗauka yayyawa kowa da nauyinsa to amma bai sauƙi ne nake gaya muku kar da ya mutu da bayi a yi ƙoƙari a biya in kuma Allah ya sa mutu da bayin to ai kyakkyawan wasiya a biya a lokacin mai bayin zai samu daman kwanciya kuma don Allah dan annabi ku daina cin kuɗin ruwa ba ki eh duk mutumin da ba yake kaunan ka ba da bayi zai kaunaci mutum ba ka gwada ka gani mutumin da yace wane kana da bukata kaza zan baka bayi baya son ka ai mutumin da yake son ka kyauta zai baka kyauta zai baka yi yasa muna zaune da jama'ar mu lafiya kun ga mutanen gari biyu duk ba wanda nake bi bashi duk gari biyu nan ba na bin kowa bashi ba abina bashi yi mana ina son mutane na ai son mutanen ya sa bana ba su baye da bana son mutanen na da na lafta su yi mana in ce mala abba ya ce duk wanda yake da uzuri na bayi ya zo ya karba ya zo wannan na lafta masa wannan na lafta masa wannan na lafta masa lahira ai na cuce ku eh tunda kuma kuɗin na malam ne Allah ma ba zai yadda ka biya ba ka ce kuɗin malam sai an biya sai ka gani ko ban baka ba ni ban ba ka ba kai ko ba za ka biya ba don muka je lahira na cuce ka yi yasa duk mutumin da ya zo neman rance gona ko waye yi ko a gari ko a nesa zan ce wane zan ce iyi ne ce gaskiya ni ba na ba da bayi amma ga kyauta shikenan na zauna lafiya ni kuma idan na karbi bayi sai na gaya mutum biyu uku mun karbi bayi gurin wane yana bin mu bayin da duk ake bin mu almajiran mu duk sun sani kuma bayinmu yana da iyaka kuma mun za mu za mu je gayi mun za mu ga kuɗinka mun biya eh ina gaya muku ne saboda sanin haƙƙin bayi amma ba sai ta kama ko dalilin ciyarwa ko dalilin mu sai wani littafi to amma mun yi hidin ba abin da za mu iya gudanarwa fa sai mun biya bashi saboda haka rayuwar da muke kai kenan da rayuwar ba ta alkare bace da mun labta mutane bayi a ƙasar nan ina ban ka bayi wannan ma ka labda wannan ka labda masa ka ce kana son gonan wannan ka ce kana son kayan wannan duka mutanen ka ka hana su wargi me amfanin da yanzu tantan tantan da muke noma da su sabon tantan da kaman guda uku suna ne kullum sai gara da aje gonan wannan noma aje nan noma to duk da ba zai fidda kai ba ka rike Allah ba ruwan mu muna zaune da jama'ar mu lafiya ku kiyaye in kun dau bayi ya muku nauyi don Allah ku zo na muku addu'a eh in kuma kana ga da kunya ma ina addu'a kullun ka sa bukata ka ba ruwanka da ni ka sa Allah da ya dora ma ya sani zai sauke maka shi to ku dinga yi kar ku zauna da abu mai nauyi saboda lahira ba ta da jinya sananniya lahira lahira ba ta da lokaci sananniya lokacin da baka tsammanin zaka mutu sai ka mutu lokacin da kake tsammanin zaka mutu kuma sai a baka dogon kwana al'amarin ubangiji ina fata kun fahimta Allah ya bada lada to Allah kai mana gafara eh wa anta akuzna Allah ka rike mana biyadina ko hannunmu biyadi walidina Allah ka rike hannunmu da hannun mahaifanmu eh abinda kake nufin Allah ya rike mana hannu Allah ya tsere da mu ne wa auladana da ƴaƴayenmu wa ahlina da iyalanmu wa ahbabina Allah ka rike hannunmu da hannun masoyanmu wa kullu man lahu haqqun alaina duk mutumin da yake da haƙƙi akan mu Allah ka rike hannunsa abin da ake nufi da Allah ya rike ma hannu Allah ya tsere da mu sau da yawan gaji Allah ya rike hannunka ka tsira ya fi mutum ya rike ma hannunka Allah rike hannunmu rike hannun iyayenmu mun roƙe ka Allah ka rike hannun ƴaƴanmu da iyalanmu da masoyanmu da duk wanda yake da haƙƙi a kanmu sun kai wannan addu'ar fa kai wa duk mutumin duniya addu'a dan duk musulmi yana da haƙƙi a kanka eh duk musulmi yana da haƙƙi akan musulmi ƴan uwanka suna da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kansu iyayenka suna da haƙƙi a kanka kana da haƙƙi a kansu haka masoyanka suna da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kansu to wanda yake da haƙƙi a kanmu gaba ɗaya ka lissafa wannan addu'ar ta shafi dukkanin al'umman annabi ba wanda bai shiga ba haka ake yin addu'a ba a yin addu'a ka ce kai kaɗai kamar yadda na gaya muku amma za ka yi addu'a da farko kanka za ka yi wa an kai wa kanka addu'a ka yi wa iyayenka addu'a sannan sai ka yi wa mumini bayan ka yi wa mumine ka yi wa musulmai bayan ya ja mana kamar da annabi Nuhu ya bada ce rabbi gifir li na'am na'am rabbi gifir li wa li walidayya na'am
rabbi gifir li wa li walidayya wa liman dakala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid zalimina illa tabara da ake tsari na addu'a da farko ka ce rabbi gifir li Allah kai man gabara wa liman dakala baiti mu'minan da wanda yake cikin masallaci eh mu kenan tun da a cikin masallacin kuke wa man da kala baiti baiti anan masallaci ne muminan walil muminina wal muminati mumune maza da mata duk suna cikin addu'ar to haka ake addu'a Allah kai wa iyaye kamun gafara kai wa iyaye na gafara sai ka ce kai wa ƴan uwa na gafara Allah kai wa dangi na gafara Allah kai wa musulmai maza mumune maza da mata musulmai maza da mata al'umman annabi sai Allah kai musu gafara addu'a ba a warewa awa a tara mutane da yawa dan abin ba naka bane na Allah ne idan kai wa duk duniya addu'a Allah ya ba kowa kamar a za allura ne a teku a zare to haka lamarin yake in za yi addu'a ayi wa kowa da kowa a cikin wanda ka tara yi wani ma da kai addu'a dai hi to a dalilin wancan wanda kai addu'a naka addu'ar kuma Allah sai ya karba shi kuma addu'a yi ne takobin mumini a matsayi uku yake daya in kai addu'a ko ka gani a kanka ko a gani akan iyayenka ko ka gani akan iyayenka yi addu'a ba dole ne sai ya bayyana lokacin ka bai kai dai ka roki Allah ka kyale Allah shi ya san yadda zai yi akwai abin da zaka nema wanda wannan abin idan an baka kai ba zai zai maka tsari ba sai a dau abin a ba iyayenka akwai abin da zaka nema Allah ya baka sai ya dauka ya ba iyayenka saboda al'amarin Allah din fa'ala ne lima yuridu ko ba komai ku duba dai ku ga misalin kamar sarkin da gilfan ne ko yana nan a raye aka ɗauki mulki aka ba ɗansa saboda ana ganin ya tsufa da aka ba ɗansa sai ɗan ya mutu saboda shi lokacin ma sarkin ya tsufa lokacin da aka ba ɗansa ma ya fi shekara tamanin to aka ga wannan ba zai iya ba a ba ɗansa a ba ɗansa aka ba ɗansa ɗansa sai Allah ya karɓi ransa yana da ƙani aka ce a sake ba ƙanan dai aka zage ba kanan shi ma kanan ya mutu yanzu ya za aka ce amiro baban nasu na da yanzu aka zage miro baban nasu na da yanzu baban shi ne sarkin ya zo banda Allah ba zai wannan kai an ce ka tsufa a ba ɗanka an bar ya mutu an ba ɗanka yanzu an dawo kuma an ba shi kuma yadda kake kallon sa yanzu idan ka kalle za ka je shekaran sa bai fice 80 nan bai wa ya haura ɗari ma to yanzu waye ya tsammani hakan zai tabbata ai ba zai yi ba to lamarin Allah ba na mutum bane shi yasa an za ka yi addu'a ka roki Allah me idan yayan yake wa addu'a to yanzu babu su kaga addu'a da kansu ma yi wa ko to addu'ar duk abin da kake tunani ya fice da tunanin dan adam ka roki Allah a duniya zan gaya muku sirri guda biyu a duniya fa ba za ka san masoyinka ba ba za ka ba za ka gane makiyinka ba fa sai dai Allah ya sani abin da yasa nake gaya muku haka ka daina ganin kowa yana son ka abu guda uku da ake jarraba ma ba a ganewa ba a gane fa masoyi jama'a sai bukata ya taso in kana so ka gane cewa uwa ne dan uwana ne ko masoyina ne ba za a gane ba ba a sani dan uwa sai bukata ya taso eh kowa naka amma ran da aka ce wani ai ga mataka akan gwiwa tana kan gwiwa kuma abin da za a ce babu a gidanka inda ka dinga bin mutane kana neman abinci ka ga wa zai baka a lokacin mai baka shi ne dan uwanka ya sai ga wani da rumbu a ajiye dan uwan naka daga ka zama nauyi ma ya ki kai kana wannan halin ba a sanin dan uwa jama'a sai bukata ya ta eh kowa naka amma wane eh zo mana kace to eh kaka ya ce wane eh magana yarka ce ya ta ‘yata Maryamu ya ce, a'a, binta ya ce, a'a, to ainihin ‘ya'yana sun ƙare zai ce maka. ‘Ya'yana sun ƙare ya ce, a'a, ‘yarka ta waje na zai ce shi kuma ɗan kare, an gamu. Saboda za a, ya san gaban, maganar ‘yarka da ya faɗa zai kama ‘ya'yansa da ya haifa, wance, wance, a to ni ya su ne ‘ya'yana. Sai ce, ba su nake magana ba, ‘yarka ta waje na to, wace ce, ‘yarka wance mana, ‘yata nake ni da ya ce, ‘yarka, saboda me yasa abin ya zama nauyi to faɗa na jin na jin ka wallahi yarinyar nan ka san da bara muke so za mu yi auren ta ka san baran da manema hannu hannu to ka san abin yadda Allah ya dama na yi ne zan dan kiwata wani sana in na zan sai gado da katiba da dan abin da ya kamata za a yi zan yi komai to kuma Allah cikin ikonsa sa ya kasa bayan ya kasa kuma ga laruri na asibiti mun je mun dawo yanzu har bayan dubu goma ake bi na kuma ga ita kuma masu neman kuma na daga rana na daga rana wani kuma wannan abin a gaban ka ake ba abin da baka sani ba to yine yanzu ya za a yi kenan inda ka gaya mutum hakan dan wanka ne a ran nan za a gane in dai dan uwanka ne kake gani to a ran nan a ran da kai ga wannan halin za a gane su a yau masu kaunanka idan yana kaunanka dan Allah ya ce wani ya ce a to rayuwa haka take dama mun ga jiya mun ga yau kuma kai ma lokacin da kake da shi mun ga ƙarfinka ga kuma yadda Allah ya yau ai dan wannan ba za a fasa buwa ne ai niyya eh ma ya abin da ya sauka ai niyya kurin ba komai nawa ne abin da za a yi abin ai to dai gado ne na karkara da me to ga dubu hamsin ka ga dubu hamsin a ji a sai gado kuma ka je ka samu harɗo ado ka ce don Allah akwai marikin nan na ya baka abin da ya gaza ka je ka cika eh to in yamma haka wannan dan uwanka ne nan da nan za ka je ka kama maraki ka kai kasuwan guru a ce dubu hamsin da biyar albarka dubu sittin albarka saba'in albarka a kai casa'in ba biyu ka sallama da ka gani ka dawo ga dubu talatin ya baka an ɗan yabin da aka yi ga casa'in a ɗauki yarinya kai ta gidanta yanzu akwai ɗan wanka da ya kai wannan to amma dai wannan bukatar ya taso duk ɗan wanka gudun ka zai yi shi yasa ba a sanin ɗan uwa sai bukata ya taso jama'a kuma kowa jarumi ne amma ba a gane jarumi fa sai sai a fagen yaki fa ka daina ganin mutum jarumi ne ba jarumi ne abu kankani ya zo za ga mutum sai ka dinga jin kunya abin da baka taba sani ba ba jarumta eh sai a fagen yaki ake gane wani jarumi ne wani ba jarumi bane ko ba a gane mutumin kirki jama'a sai tafiya ta hada ku eh haka za ka je kowa na kirki ne amma bulaguro ya kama ku a mota daga nan za ku je zuwa Lagos ku kai dabbobi ku je ku sayar a ko raguna ku kama hanya kuna tafiya kan waju a ce waye direba waye yaya a ce wallahi raguna biyu ne suka mutu an tattaka su na waye ne na wane ne da wane su ne suka mutu a tsaya sannan a ɗau ragon za a jefar za a jefar dama rago uku aka bashi sautu zai kai legas biyu sun mutu ya ce wani ya ce eh ni zuwa daga ɗan da ma zai yayi kuwa tunda muna kusa da kano an wani me yasa ba zai yayi ba to ragonan dama sautu aka ban guda uku wani ko kuɗin motar su ban biya ba ga ya mutu saura ɗaya me zai hana wani na haɗa maka in na haɗa maka in ka siyar ka zo ma yi san yadda za mu ta kai wani ai ba rago biyun ba ko uku ne suka mutu wallahi sai mun je Lagos nawa ka siya gunwa ne dubu talatin gunwa ne dubu talatin gunwa ne fa dubu a irin karka gaya kowa in Allah ya kai mu da wannan dan lafiya zan cika ma sauran mu tafi kuma ta ne asara mu ba zai faru a mu ba ba ruwanka in mun je masu mota ma kuɗin mota ka ce su tambaye ni su kuma dan ragonka ya mutu sai ka biya kuɗin mota eh nawa ne kuɗin motarsa dubu biyu biyu to gahi na biya wanda zo ku kula da namun musayar an je ana tsaya Legas za a tsaya kuma bayarabe ya zo yana kai ya sauki a sauki ana menene dago ya ɗaya ragon nasa ma babu babu kurin ya fara haka zai zare ka san zare an ba hujje ce zaka zare haka kake gagal gagal gagal gagal yana haka yana yana wawayawa wani ya yi ce wala ɗaya ma an sace ce ba ruwan ka zo na dai mu sai da na ka zo mu zauna aka yi ciniki tsaba ga gama ya samu riba ya ce to wani abin da za mu gaya ma wani nawa ya sarma duk wa irin da biyar wani nawa wani nawa gahi nan kuɗin rago uku ya ta banki ka tura musu kuɗin su masu ragon ya buga a hadeja aka zo a karɓi kuɗin aka ce kuɗin wani da wani da wani ragunan ku da wani ya siya ya mere har mun ji hadeja mun karɓi kuɗin ka ji sun karɓi kuɗin su ya to yi kenan saurara in mun ta yi abin da za ka yi tsaraba a gidanka ba zai gagara ba kai ya ka gani ba sanar dan uwa kai bukata ya tashi amma lokacin da kuka yaga inda kaga yadda mutane za su ma adam me yasa idan kurin ka sauka kai ka san yadda za ka yi ka san yadda za ka yi to shi yasa duniya abin tsoro ce eh ba a sanin dan uwa sai bukata ya taso ba a sanin mutumin kirki sai tafiya ta gama ku ba a ganin jarumi sai a fagen yaki to yasa duk mutumin duniya a same ka da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a ka zama jarumi kar akan danginka ka zama rago eh akwai maganan da ta taso a dangi akwai abin da nasiya ne zai yi maganin abin akwai abin da kuɗi ne zai yi maganin abin akwai tashin hankalin da nasiya ne zai maganin su mutum suna zaune da ɗansa yayansa suka ɓata masa rai ya rasa yadda zai yi hi ba zai iya barin garin ba bayan nan hi ko ba zai iya zama a garin ba yara sun tar masa da hankali in dai dan wansa ne zo salamu alaikum lafiya wane ya gaji a yace ga halin da muke ci me bari ne kaji kaji kaji abin da yaran nan suka mun wane kai wa Allah godiya ka ga nan yaran da kake kallo eh wallahi ina gaya maka ƴaƴanka kamar ƴan aljanna ne akan wasu yaran ha wane ka manta ka duba abin da kai wa mahaifinka saboda saboda hannu kake bin babanka eh kuma yau ƴaƴan suka ma haka to bar zuwa matsayin kadara Allah ya shirye su Allah ya shirye su Allah ya shirye su duniya ma waye rage ne wayannan yaran da kake gani waye gatan su banda kai din to sun bata mu to sun bata ma rai din bacin ran iyali ba matsayin ibada yake ba wani wani ma da bacin ran iyalin yake so yanzu wani ya nema haka ma ya san da ranka ya baci waye ya ji banda ni da na yi go waye babu to kuma wannan wannan ba ado bane ne duka kirawo su ina Ibrahim ina wane ku zo me ya hada ku da mahaifinku ne kaza kul kar mu sake jin baban ku wannan baban naku shi kadai ya rage ran da ya mutu ku a gane kuskuren ku mutane suna tattalin ubansu a duniya suna kaffa kaffa maran uba yana yana jimamin bai samu ubansa ba ku kuna da uban kuke wasa kuje kun tuba baba mun tuba mun tuba to yi kenan Allah ya musu albarka sai Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka ta yi ku tafi kul to wannan bai fi kuɗi ba a nan kuɗi baya magana kaga wani bacin rai ne wanda maganinsa ba kuɗi ba ne nasiha ce to akwai bacin ran da kuma kuɗi ne yake amfani kamar yadda muka baya muku a baya to rayuwar duniya bacin ran iyali a matsayin ibada yake eh idan iyalanka suka bata ma rai ranka ya razana sai Allah ya ce da mala'iku ku duba zunubinsa wanda ba irinsa sai akan kare masa wannan ma rahama ne ni wa Allah godiya kar ka da rayuwa ka ce ni talauci ya min yawa gwara na mutu gwara kaza ba a yin haka lillahi mulku samawati wal ardi lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha winasa wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha waqima innahu alimun qadir yake Allah madaukakin sarki Allah yana halittar abin da yake so eh wanda yake so kuma sai Allah bai ƴaƴa maza kan ka ake wani ƴaƴa mata zur wani a ta kuɗa shinkafa da wake ga matan ga mazan wani kuma idan Allah ya ga dama sai hana shi ya ta neman haihuwan ya rasa yi ma son sa ake kuma bai san meye manufar Allah a kansa ba innahu alimun duk abin da yake faruwa da saninsa kadirun ko mai iko ne to in kun san wannan daga zaran kana da iyali ka gode ma Allah a iyalan naka wani zai addu'a dalilin yaran ka ya ga aljanna in babu su hakan ba zai yi ba in Allah ya baka yaya mata ka gode wa Allah a ya mace sai ta aure namijin da a dalilin sa kai zaka yi ga aljanna idan Allah ya baka maza zur bai baka mata ba nan ma ka gode wa Allah idan Allah ya hana ka ma ka gode ka gode in dai ka nemi dan bai baka ba ka dinga godiya Allah na gode sai a baka dan da ne sanadiyar kin zaman ka lafiya a duniya eh sai ka gani yaron kan ka gani hankalinka yana tashi an ka ga danka babban bala'in ka a duniya danka saboda yi ne abokin gaban ka yi ne makiyin ka to an hana ka ba an so ka ba ai ya ba ce bayan an baka ka kai shi ko na abu ya faru to ya ga duk abin da za ka yi da sanin ubangiji mu dinga komawa ga Allah mu so Allah mu yi dan Allah kuma mu nufi Allah mu koma ga Allah wannan ita ce mafita a nan duniya kuma ita ce makoma a lahira Allah ya gane da mu to shi kenan kowa ya gaya mana wa ma la na'lamu fil halain da abun ma da mun sani ba a duniya da lahira wa anta akuzu bi yadina wa bi yadi walidina wa auladina wa ahlina wa hababina wa kullu man lahu haqqun alaina wa tabassada alaina khairan khairati ka Allah ka shimfida mana alkhairorin karkace arziki ka ce Allah ka shimfiɗa mana alkairorinka alkairin Allah kala-kala ne ba arziki ne ka dai alkairi ba kurin ka ce alkairai haka ake addu'a Allah muna neman alkairai kar ka ce kuɗi sai ka nemi kuɗin a dalilin kuɗin ka jawo barayi da ba kuɗin ma ba za su zo ba sai ka nemi kuɗin akan dalilin kuɗin wani kiyayya zai faru da kai kurin alkairai na Allah ya bar kansa sani Allah ya ga dama sai ya baka ilimi Allah ya dama sai ya baka mulki a mulkin ayi adalci Allah ya ga dama ya baka gona ya zama shine sanadiyan arzikin Allah ya ga dama sai ya baka matar da ita ce sanadiyan arzikinka Allah ya ga dama ya baka da wanda dan naka shine sanadiyan arzikin naka Allah ya ga dama ya azurta ka da iyaye wanda iyayenka albarkacinsu za ka kai ga inda za ka kai Allah ya ga dama kana neman kuɗi sai ya baka ubangida wanda ubangidan naka yi zai zama sanadiyan arzikinka Allah ya ga dama ya baka yaron gida alfarman yaron gidan naka zaka ci Allah ya ga dama ya ma wani ludufi wanda tsakaninka ne da Allah to alkhairan Allah sun fi miliyan saboda haka in ka tayi gargaje Allah ka ban kudi Allah duk wani alkhairin da kaga ya dace da ni da zuri'ana da iyayena da ƴan uwana Allah ka sada mu da shi kuma duk abin da zai zama mana sharri rayuwa da addini da iyayenmu da ƴan uwanmu ko gadara ne Allah kawai da shi ya san abin da zai zai maka sharri Allah kuma ya san abin da zai zai maka alkhairi to zo da ku dinga neman alkhairai gurin Allah Allah ba mutum bane in ka tayi nema kar ka ga abin kaman sun kare kala kala ne inda wani wanda ka sani wani ma baka sani ba kurin kai dai ka zauna dai alkhairin Allah kala kala ne akwai hankali sai ya baka Allah ya ga dama sai ya baka hakuri ya ga dama sai ya baka lafiya ya ga dama ya baka ilimi ya ga dama ya baka qur'ani ya baka hakuri ya baka tunanin abin da zai amfane ka a lahira in ya ga dama a cikin zuriyar ka za a samu wanda kai ne shine zai zama sila na kusatar da kai ga rahamar ubangiji to yasa ba a cewa abu kaza Allah ka ba mu alkhairai shi yasa mala yaje tabsu da alaina khairatika Allah ka shimfiɗa mana alkhairanka wata wafa nan ne ko eh wata wafa faƙana ko ka ba mu dace bi shukurika mu dinga godiya gare ka lilin malahuzi nan ne ko mu rabota bi qubulika da karba agunka wa madarratika da yardanka wa anta hadi rau'atuna Allah ka shiryar da firkicin mu wa tarkusu asaharina Allah ka sa kayan farayin amfanin mu mu samu saukin farashi ku daina ganin amfanin gona ya yi tsada wai ka dinga tsammanin farahi ne a gun mutane ba gun mutane ba ne gurin Allah ne gurin Allah ne yake sa amfani ya yi tsada yake sa arha ga amfani kullum ku dinga fatan alkhairi eh sai dai kuma al'amarin ya girmama yi mana to ai abin da ya girmama sau da yawa kai in ka noma kana so ka siyar tsada kai in za ka siya kuma kana so ka siya arha wannan lamarin ba zai yi ba fa ka noma ka fiyar tsada to ko atishawa ne da ni ba na jin komai zan ji garo muke mu to alfarman manzan Allah Allah ya saka da kai eh to al'amarin ba zai yoyu kai ka saya araha ka ce in ka tashi sayarwa ka sayar tsada ba fa kuma amfanin gona lokacin da aka yi kamar zaben nan na buhari ana cewa amfani zai yi sauki shinkafa zai yi sauki masara zai yi sauki ƙara tsada ma yi saboda mutane sun bar allah ne sun kama buhari a lokacin yi ba haka lamarin allah yake buhari tsani ne haƙiƙanin wanda zai sa amfani ya sauka allah wanda zai sa amfani ya yi tsada allah abun allah yake amma kun ce buhari zai mana zai mana yau ma ba kaman kai yake ba shi buharin ma da dalilin adora mu ya kai inda ya kai abin da zai iya yi wa kansa bai yi abin da ba zai iya yi wa kansa bai yi ma yi masa aiki ai ba zai iya yi ba to ku daina jingina da mutum duk wanda ya jingina da mutum Allah sai ya bar ku da mutumin sai ya bar ku da mutumin tsadan amfani yana gurin Allah saukansa yana gurin Allah ina fata kun fahimta yawwa jinyace jinyace yana gurin Allah samun sauki yana gurin Allah annoba yana gurin Allah haihuwa yana gurin Allah mutuwa yana gurin Allah talauci yana gurin Allah arziki yana gurin Allah idan mutum ya raba abin to ka ajiye mutum a matsayin sila ko sababi hakikanin mai yi din shi ne Allah shi yasa ake cewa ba mai yi sai Allah to yi yasa nan gaba kuna kula eh ku dinga addu'a amfanin mu yayi tsada mu dinga addu'a kuma laifin mu ne tuba za ni daga mun tuba shikenan eh zai gani abin yayi kuma ajiye amfanin gona da niyyar yayi tsada a siyar ba kyau ba kyau kaman haɗi kaman dawa kaman gero kaman mazara kaman shinkafa wanda ba ce ba za a rayu ba ba alkhairi ba ka ajiye zai yi tsada sai dai akwai dalilai biyu zuwa uku dalili na farko idan mun noma amfanin gona mutanen wasu garin duk za su sai nan gun namu mai ga wahala to sai wani attajiri ya tara ya siya karkaran nan da zamanin ranin ya sai karya dan ya sayar mana mu ci wannan babu laifi amma in ban da wannan duk mutumin da ya sai haɗi ko dawa ko masara ko shinkafa ko alkama wanda ba a ci ba za a rayu ba ya je kwana arba'in da niyan ya yi tsada ka sayar ba za ka ga annabi ba eh mutum ba yadda za a iya ga annabi ku duba tambiyul gazilina sunansa a hausa jajibge jajibge a larabci itikaru duk mutumin da ya zai amfani don ya yi tsada al'umma su gayyara ya sayar amma kaman tumatiri kaman tattasai kaman ataruhu kaman riɗi kaman riɗi kaman gyaɗa wannan ba sa ciki kaman guna ba sa ciki amma haɗi dawa masara alkama wallahi misali mana dole ne in ka bude shago sai ka bude takardar rasit ka bude gindin rasit ka ajiye na zo na sayi abu kaza da kaza ko baka iya na bokon ba ka rubuta wani ya sayi kaza da kaza an ba kaya sai ka ɗau takardar rasit ka cire ka bashi annabi ma zamanin ba da rasit yake yi to nan gaba a gindin rasit ɗin kuma da ka cire kai ma ga lamba ka bari nan gaba ina haubi to amma ciniki an yi ba rasit ne ne ba zai faru ba ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu bayan wannan haila yau cinikin da yau ake yi na kaya a siya an siyar sai da yarda ai ba a ciniki sai da yardan mai kaya da yardan mai siyarwa sannan a yi ciniki dillali da ake magana baya ma ciki yanzu saboda bala'in zalunci kai da kayan kawai in ka zo kasuwa ba za ka siyar ba sai ka ba dillali wa ya faɗa dillalin ma a yi na yake me ne kurin wane da wane zo ku tsaya ku zama shaida mun sai da kaya kaza in ba rasid ana tsaye ka shaida kai da wane kurin na siyarwa da wane wannan shaidan da ka bar ba mutum ne zai biya ka ba Allah ne Allah ne zai biya ka shaidan da ka bar wane ya zai ciniki ka zama shaida shi kenan ba dillancin amma har ka sa mutum waye jerin fa ya zauna an ni na sayar wai dillali ya ce ni ban sayar ba kai ka ji abun amare he ayo kayan ka ne na sayar ka ce baka ka ce mun ban sayar ba kana ciniki na sayar ya ce waye ga amma mu ba mu sayar ba mu ba mu yadda ba wannan yanzu ba dole ya ga wuta ba kai baka sayar ba kayan ka ne an zo ana magana wai sai an ban dubu biyu dubu biyu na me naira ɗari na me kudin za a bayar kudin a bayar wani mutum mun je kafin hausa za mu je kaya ce ni dubu biyu ni dubu biyu za a bani wallahi ba ce kai na ce wallahi kana dab da Allah ya tsine ma albarka yanzu kana dab da Allah ya tsine maka munafiki a ne za ka ga ma ga ce duk kotun duniya mu je a wannan cirkin baka da ina ji ina kallo na baya kuɗin na kyale ya ce dama inda ba san na bane ka sha labari inda ka ga yadda za a yi kasuwan kabin hausa ne inda ta na zan ba kuɗin waye zan ba kuɗi waye abinda Allah bai faɗa ba Allah bai faɗa ba ƙaryan banza kurin ƙarya ya ɗaure ya ƙarya gindi har ka zo kuna cewa kaya to waye sa ma dillanci ba wani ba yadda ba amma abubuwa kala kala da abubuwa mutane sun biyo ra'ayin ba ta in kace za ka faɗa gaskiya yau kai ne mai laifi su masu ƙaryan su ne masu gaskiya to Allah dai shine shaida inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan a madakar to za mu tsaya iya ne Allah ya kama gobe sai mu ci gaba jama'a ai wa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama darajar manzon Allah jama'a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka ala kulli halin bismillah da kul huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a fatiha kafa uku duk bakin da suka zo bukatun su Allah ya biya musu namu bukatun Allah ya biya mana akwai bakon mu wanda gobe zai tafi zuwa neman kuɗi na Nijar ina suke ne mutanen mu na Nijar yawwa to zo ku zama nan eh ku dan buda masa yazo zo zo karwa addu'a kai ma zo dan Allah to an dai musulmi ne ɗan uwanmu suke yi to mun sa su addu'a abinda muke nufi na alkhairi ga kanmu Allah su ma suna ciki kuma duk inda masoya suke a duniya da wanda suka san mu da wanda bamu san mu ba abinda muke nema a kanmu na alkhairi ka shaida su ma Allah mun nema musu abinda duk muka roƙa Allah mu roƙa musu ka sa mu zauna lafiya fatuntunu Allah ka ɗauke mana ƙasar mu ya zama ƙasar musulunci Allah musulmai a duniya su zama majority ka ɗaga darajar musulunci duk wani fitina da zai taso mana Allah ka yi mana maganinsa da mu da mutanenmu ka sa mu zauna lafiya wannan damuna da ma mai albarka mutane za su fara aikin albasa to Allah ka sa su fara asa wanda za su fara aiki na kogi su nema abinci kogin ya zama mai albarka wanda za su yi kaftu idan ruwa ya janye su yi dawa ko kuma su yi doya ko dankali Allah ka sa abin ya zama mai albarka a lardinmu da ƙasanmu wanda zai yi ɗauri ya ɗaure dabba ya siyar a dabban kadai dalilin addu'a in ya siyar ya zama abincinsa na shekara wanda zai aure da 'ya'yansa Allah ka luɗufa shi duk wanda bai da lafiya gari da jeji Allah ka ba su sauki marasa lafiyan mu na gida Allah ka ba su lafiya mu masu lafiyan Allah ƙara mana yaran mu da suke gurin karatu abin da suka je nema to Allah ka hore musu mu zauna da jama'a lafiya Allah ka raba mu da jin haushin wani mu daina yawa wani kyashi duk musulmi a duniya mu ji muna kaunar yan uwanmu ka yi mu mu rayu akan haka kasar mu ya zauna lafiya jihar mu ya zauna lafiya lardin mu ya zauna lafiya duk inda musulmi yake a duniya Allah ka bashi kariya ka ba musulmi tsaro don kaunar da muke wa annabi Allah ka gyara makoman mu mu je lahira a sa kar ka raba mu da imanin ka tabbatar mana da imanin aljanna ya zama shine makoma saboda kaunar wannan annabi almajiran da suka bar garin su duk wanda ya zo garin nan karatu Allah ka bashi qur'ani mai neman ilimi Allah ka bashi kudiri da niyya wanda muka yi dan mu je mu sai kayan karatu to Allah ka hore mana ka wanke zuciyarmu mu daina jin haushin mutane mu dinga ganin musulmi mu yi wa kowa kyakkyawan zato Allah mu roƙe ka ka sa lardin nan namu mu samu nutsuwa kayan karatun da zamu nema ya wadatar da al'umma mu zama masu amfanuwa ga mutanen mu Allah mu dinga amfanar da jama'ar mu kuma duk musulmin da zai zo ziyara mutum ya sa kabansa a garin nan to abin da yake nema Allah ka bashi in dai alkhairi yake nufi Allah ka raba mu da girman kai Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da kyashi da jin haushin wani ka cika zuciyar mu da imani aljanna ya zama makoma in namu lokacin yayi mu jiza da kalmar la Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauran mu ya zama dausayi daga dausayin aljanna a ba mu takardar mu a hannun dama a inuwantar da mu a inuwan al'arshi ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa Allah ka duba annabi ka duba martaban annabi ka duba tambarin annabi ka duba matsayin annabi ka duba darajar da kai wa annabi ka duba alqur'anin da ka sauke wa annabi da hadisan annabi da jama'ar annabi da sahabban annabi da alayensa da sojojinsa da baradansa da gwarazansa da al'ummansa da masu ƙaunansa da masu shauƙinsa da martabansa Allah duk abin da muka yi mun yi kuskure amma Allah a duba annabi a lahira ɗaga mana ƙafa saboda darajar annabi a ɗaga mana ƙafa Allah don ƙaunar da muke wa annabi Allah ɗaga mana ƙafa don san da muke wa annabi Allah ka samu ji a sa aljanna ya zama makoma yadda muka zauna a nan guri Allah ka tara mu aljanna aljanna firdausi innahu ta'ala ala zalika qadir a gaban annabi ya zama muna aljanna a gaban manzon Allah Allah ka tara mu a inuwan al'arshi ran da ba inuwa sai wannan inuwa Allah ya muje gaban annabi da jama'ar mu da almajiran mu da malaman mu da ƴan uwan mu da iyayen mu da dangin mu annabi ya gan mu ya ji daɗi da rike sunnansa da muka yi da koyi da shi muna neman muwafuka annabi yayi walwala ya saki fuska yayi shara shara mu ji da nashawa yana murna to Allah babban buri kowa da abin da yake nema mu da abin da muke nema Allah ka ba mu Allah ka hore mana Allah ka yassare mana innahu ta'ala ala zalika qadirun wa bil ijabati جدير بسر لفاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد البادي لما أغلق والقادم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره an sallama jama'a Allah ba da lada an sallama jama'a Allah ba jama'a albarka Allah ba da lada